الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan rabiul awwal hijira rabiul sani hijira na da shekara 1427 daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta 2006 muna karatun littafin arba'un hadith na al-imam nawawi Allah ya gafarta mishi idan ba a manta ba mun kwana a ƙarƙashin hadisi na 16 hadisin abi huraira da aka ce wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya manzon Allah ka yi min wasiya wato ka faɗa min wata kalma wata magana wadda zan yi guziri da ita wadda za ta taimaka mini domin rayuwata ta gyaru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi kar ka yi fushi kada ka yi fushi ko to muka ji duk bayanan da ainihin ya zo dangane da sharhin wannan hadisi sai wata magana mai matukar muhimmanci da malam ya kawo ta dangane da ainihin wato sarkin muminai umar dan abdulaziz ya ce mana ya ce wa ghadiba yawman umar ibn abdulaziz fa qala lahu ibnuhu abdulmalik rahimahumullah anta ya amiral mu'minin ma a'taka allah ma ma a'taka allah wa faddalaka bihi taghdab hadha al-ghadab sarkin muminai ne ya fushi sayyidina umar dan abdulaziz sai dan shi mai suna abdulmalik ya ce ranka ya dade sarkin muminai duk da falalar da Allah ya baka da ɗaukaka da daraja amma kuma kake fushi irin wannan faƙala lahu sai shi uban ya ce wa ɗan awa ma ta ya abdul malik kai baka fushi ne ya abdul malik da zaka ce dan meni gani gani ka zan yi fushi faƙala lahu abdul malik sai abdul malik ya ce ma yughni anni si'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab hatta la yadhhar yace ai wato yalwatuwar cikina ba zai wadatar mini ba in ya zama har wato cikina yalwata shi ba ta kai ba in ya zama har zan yi fushi cikina ba zai iya rike fushin ba wato cikina bai da yalwata kenan wato kyau in kai fushi kai fushi to ka danna fushi din to cikinka ya kai yalwata kenan amma har ya zama cikinka ba zai iya danna fushinka ba to kuma cikinka ya zama na tuwo ne kawai ba shi da ma'ana kenan sai malam yace fa haula'i qaumun malaku anfusahum inda ghadabi radiyallahu anhu kaga waɗannan wasu irin mutane ne da suke iya mallakar kansu suke iya sarrafa kansu idan sun yi fushi Allah ya yarda da su wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala laysa shadidu bisura ai mai karfi ba shine wanda yake iya kokowa yana buge mutane ba innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai karfi shine wanda in ya fushi zai iya danna kanshi iya danna fushin to wannan shine mai karfi amma dan ka buge wannan a wurin dambe ka ka da wannan kayi nan kayi nan amma fushi ya zo ya fatata ka to wannan kai ba mai karfi bane wa kharraja al imam ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa ibn majah min hadith muad min hadith muad ibn anas al juhani an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala mu'azu dan anas aljuhan yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfidahu mutumin da ya fishi amma sai kokarin danna fishin nashi a halin yana da ikon ya fitar da fishin nashi ya bayyana ya aikata abin da yake so amma sai ya danne da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyi al-huri sha'a ranar alkiyama Allah zai kira shi a bisa dukkan halittu na duniya gaba ɗaya da lahira ga sunan sun hannu wane ɗan wane ka zo ka zaɓi irin matar aljannar da kake so ka je an baka saboda fushi ya taɓa taso mai a duniya ya danne fushin saboda Allah ina fata an gane wa qala al-hasan al-imam hasan al-basri yace arba'un man kunna fihi asamahu Allah min ash-shaytan akwai ɗabi'u hudu wanda duk yake da su to Allah ya tsare shi daga shaitan wa harramahu ala nari kuma wuta ta haramtu ba za ta ci naman shi ba man malaka nafsahu inda ragaba wanda yake iya sarrafa kanshi idan kwaɗayi ya taso mishi kwaɗayin kuɗi kwaɗayin mata kwaɗayin mulki kwaɗayi dai ya taso maka waɗannan abubuwa guda shida gaba ɗaya su ne fitinar duniya jama'a kowa sai ya hankali da su زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الله يكي ذلك متاع الحياة الدنيا kyalen duniya gaba ɗaya yana yawo cikin abubuwa guda shida ne hubbu shahawati minan nisa son yawan sha'awar mata wato ba ainihin asalin sha'awar mata ɗabi'a ce ta dukkan namiji wanda yake da lafiya amma sha'awar da za ta kai ka ga kwaɗayin da zai rufe idan ka har ka saba ma Allah to duk wanda ya kai ga irin haka to ya shiga duniya ta shagaltar da shi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina da 'ya'ya in baka yi hankali ba 'ya'yanka sai sun karkatar da kai shi yasa Allah yake cewa inna min azwajikum wa auladikum fitna daga 'ya'yanku da matanku akwai waɗanda suke fitina ne akwai matar da in baka yi hankali ba sai ta kau da kai akwai dan da in baka yi hankali ba sai ya batar da kai to ba duka yaya ba ba duka mata ba amma daga ciki na haka sai Allah ya ce to sai ku yi taka tsantsan da su an fahimci wannan ko abu na biyu kenan ko abu na uku sai ya ce wal qanatiril muqantarati da kyale kyale min az-zahab wal fidda na zinare da azurfa wal khaylil musawwama da horarrun dawakai manya manyan motoci jeeps dinnan da makamantansu wal an'ami da dabbobi kananan bisashe ne awaki timaki shanu raƙuma baka hankali ba sai su ainihin batar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana halayen da wasu za su shiga wanda zai saka su a kaskanci daga ciki ya ce idan kuka koma kuka shagaltu da kasuwanci masu noma suka shagaltu da noma masu kiwon shanu suka shagaltu da kiwon shanu kuka bar addinin ku kuka bar jihadi sai Allah ya ɗora muku kaskanci da wulakanci ba zai ɗauke muku ba sai kun dawo ga addini dabbobi yanzu kiwon kaji din nan ana samun alheri a ciki to in baka yi hankali ba sai nemi batar da kai sai kai taka tsantsan a ciki kiwon shanu kiwon zuma kiwon kaza to sai kai a hankali wal anami wal harf da noma sai Allah madaukakin sarki sai yake zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan duk kyale-kyale ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma tana wurin Allah to waɗannan abubuwan ga su shine yake cewa ɗabi'a farko da in mutum bai iya mallakar kanshi a halinta ba zai hallaka ita ce kwaɗayi warrahaba da kuma firgici tsoro in ya zo maka to ka rinka iya mallakar kanka washahawa da kuma ainihin sha'awa wal ghadab da fushi waɗannan halaye guda hudu alhassan albasri ya ce wanda duk yake ainihin wato da waɗannan ɗabi'u ya zan yana iya kame kanshi in suka taso mai to zai kubuta daga shaidan kuma zai tsira daga wuta ranar gobe alkiyama wani abin mamaki malamai da ke da ilimi dangane da duniyar aljanu da shaidanu suka ce waɗannan halaye guda hudu a ɗaya daga cikinsu ne ma aljanu yake samu ya shiga jikin mutum ko asiri ya shiga jikin mutum sadda kwaɗayi ya kama mutum ko wani firgici ko kuma wata sha'awa ko kuma wani fushi don haka kar ka sake waɗannan abubuwan in sun taso maka su ainihin fi ƙarfin ka yi ƙoƙari ka danne su amma wani yana tsaye yanzu da ya ga mota gaba ɗaya sai ka ga hirar da ake ma ya manta me ake tattaunawa ya rikice gaba ɗaya wannan rarraba wani da ya ga mace sai ya rikice gaba ɗaya sai a rasa imanin shi da hankalin shi to haka tsoro kada abu ya zo ya firgita ka haka duk abin da ya zo maka ka natsu to haka nan mas'alar fushi karka rinka ainihin yadda fushi yana ainihin danne ka sai dai kai kai kokarin danne shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu kaɗan daga abin da zamu kara na wancan hadisin jiya kenan a yau zamu ci gaba malam yace al hadithu sabi'u ashra hadisi na sha bakwai an abi ya'la shaddad bin aus radiyallahu ta'ala anhu daga baban ya'la sahabi ne alkunya shi kenan sunan shi shaddad dan aus Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala shi ya karbo wannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa akan kowane abu duk abin da za ka yi ka kyautata hasali ma daga cikin hikimar halittar mu din ita ce ai dan Allah ya jarabci waye zai iya yin aiki kyakkyawa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicce mu ne don ya ga waye zai iya kyautata aiki ba wai sallar ba waye zai iya yin kyakkyawar sallah ba biyayyar iyayen ba waye zai iya kyautatawa a cikin biyayyar iyayen ba zakkar ba waye zai iya kyautatawa a cikin zakkar wato ibadar to nagartatta ake so kyanta ake so to Allah ya wajabta wannan kyautatawa a komai a jiya muke karanta ayoyi na alkur'ani wadda muke jin Allah madaukakin sarki yana wajabta a bauta mishi shi kadai kar a hada shi da komai sai ce iyaye kuma a kyautata musu a kyautata wa dangi a kyautata wa makwabta a kyautata wa miskinai a kyautata wa marayu to kaga nan kuma sai zan kyautatawar ma ba waɗancan kadai ba komai ma za ka yi ana so ka kyautata ɗan kasuwa ne kai ka kyautata harkar kasuwancinka ma'aikacin gwamnati ne kai ka kyautata manomi ne ka kyautata mai gida ne ka kyautata matar aure ki kyautata inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa akan komai ina fatar mun gane shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda da la'asar sai ya ga dattijo ba yahude ya sabo fatanya a kafaɗa. baba ina za ka je ya ce to zan tafi in yi noma mu dan samu kudin haraji shekara ta kusa za mu kai sayyidina umar ya ce wallahi ma an safna ka iz akalna shababaka wa zayyana ka shekhan ya ce ba mu kyautata maka ba ba mu maka adalci ba tun kana saurayi muke cin moriyarka kuma ka tsufa ba za mu yafe maka ba ya ce ka koma gida ya ce ku rubuta sunan tsohon nan kullum ku rinka bashi abin da zai ci madadin shi ya bayar a rinka bashi yanzu wannan kyautata ce ko ba kyautatawa ba wa aka yi wa wannan kyautatawar musulmi ne ba musulmi ba ne kaga inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in akan komai Allah ya ce a kyautata kada wannan ya zo siyayya wurinka saboda ba musulmi ba ne saboda ba kabilar ka bane ka ce bari ka kuntata mishi ka kyautata mishi wannan kyautatawa ita ce za ta jawo shi sai gane wannan addinin abin yi ne ina fatar mun gane kyautatawa fa'iza qataltu sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce don haka idan za ku yi kisan kai wane ya yi laifi za a kashe shi ba mun ji a hadisin baya ba ana iya kashe mutum saboda ya yi zina ko ya yi kisan kai ko ya yi ridda ko ya yi wani kaza ko laifuffuka da yawa mun karanto abubuwa waɗanda za a yi kisa ko to annabi ya ce in irin wannan kisa da shari'ar musulunci ta yadda da shi ya kama to ku ainihin wato kyautata wajen kashewar shine yace fa idza qataltu fa ahsinul qitla akwai bambanci tsakanin alkitlatu a ginin nahau da alkatlatu kafin din katla kitla alkitla hay'atul qatl yaya za a kashe din alkatlatu kuwa masu kisan kai alkitla ai kaifiyatu ada'il qatl yaya za a kashe din in aka zo kashe mutum saboda ya yi wani laifi da za a kashe shi to a kyautata mishi wajen kashewar kara ce to tun da dai kashe shi za a yi to menene ma ya rage a yanke hannun shi yau a bar shi gobe a zo a gutsuri kunnen shi jibi a yanke kafar shi gata a yanke azzakarin shi har ya mutu an kashe shi ko ba a kashe shi ba an kashe shi amma an kyautata ba a kyautata ba to kun ga tsai da haddi aka zo yi amma an aikata haramun saboda aikata kyautatawar wajibi ce to rashin aikatawar kuma haramun ce kaza ce za ka yanka ta daga ce to wuka a je a wasa ya ce ba tunda dai lahira za ta tafi kawai a dadira kawai a dadira a dadira a dadira in abu yake alluma mata a fincike wuyan an kashe ta kam ko ba a kashe ta ba amma an kyautata ba a kyautata ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to yace fa idza qataltum fa ahsinul qitla idan za ku yi kisan kai wanda shari'a ta yarda da shi to sai ku kyautata wajen kashewa din wa idza zabahtu idan za ku yi yanka fa ahsinu zibha sai ku kyautata wajen yankan naku wal yuhidda ahadukum shafaratahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dayan ku ya wasa wukar shi da kyau shafara reza amma a shafara anan dai wuka abin yanka duk sanda zaka yanka ana so ka wasa abin yankanka abin da zaka wukar da zaka yanka yadda da kayanka kawai shikenan sai yau amma ba a zo a sa kurada ba Allah ya sa kun san kurada da Hausa wuka da kusasshiya a zo a gegara a gegara a gegara sai kaza ta su matukuna a ce waso ha ba sai bata su ma ta ji kanshin lahira kuma bata kai ba kaga an zalunce ta ba a kyautata mata ba sai annabi ya ce a wasa tun da farko wal yurih zabihatahu sai annabi ya ce saboda mutum ya hutar da abar da zai yanka ita dabbar da zaka yanka ta da me ka ji ta ne baka ji ta komai ba Allah ne ya ɗaukaka ka akan ta don haka aka ce in ka zo yanka ta ka ce Allahu akbar wato Allah shine babba ya halatta min in yanka ki ba isa ta bace in ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsuntsu dan karami ranar alkiyama zai zo jini na zuba a wuyan shi ya ce ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni shi ba ci na zai yi ba tsuntsu ka kama tsuntsu ka kashe ashe kawai ba ci zaka yi ba kawai kayi sha'awa ka kashe shi ne manzo Allah yace zai je gaban Allah jini na zuba wuyan shi yace a tambaye ka yaya akai ka kashe shi kai ba cin shi zaka yi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki ya taimake mu yanzu jama'a addinin musulunci ya kula da haƙƙi na dan adam anan ko bai kula da haƙƙin dan adam ba to yaushe kawai za mu bari turawan yamma suna amfani da media intanet jaridu kafofin yada labarai talabijin da makamantansu suna nuna cewa su suke ainihin yakin da zalunta dan adam su ne suke da amnesty international su ne ke da kaza su ne ke da kaza su ne ke da kaza wannan propaganda ce kawai amma na daga kuskuren da musulmi suka shine adamu istikhdami hadhihi alwasa'il rashin amfani da media wajen yada manufa dole ne musulmi kansu ya waye game da muhimmancin kafofin yada labarai tashoshin talbijin tashoshin rediyo gidajen jaridu dandali na intanet inda za ka baza manufarka ka faɗi me kake kira me manufarka zuwa ga me kake kira in ba haka ba addininmu na musulunci wallahi shine kaɗai addinin da ya zo da adalci shine ya tausaya wa kowa sayyidina umar zai je ziyara aiki ne aka ba shi approval na jaki ya hau ya hau jaki ya tafi mun kawo labarin nan da shi da yaron shi su hau jaki daya ya ce mun yi wa jakin yawa sai dai kai ka hau ni in kora sannan in hau kai ka kora sannan mu saki jakin shi ma ya huta mu ma mu taka kafan mu yanzu ba ya adalci ba jama'a sayyidina umar ya ce aje a yi gada saboda ka a dora wa jaki mangala ya zo tsallaka kwata in babu gada ya kasa ga kaya ya fada ciki umar ya ce ranar kiyama sai Allah ya tambaye ni jaki kenan fa ba wai kwalta ba ku yin kwalta mai kyau jaki sai na umar ya ce a yi gada mai kyau don kada ya zo ya samu galop ya samu gargada yanzu kana bugawa mota kan ta karye shi kenan sai an je kwata na za a samu abin da ya karye saboda babu titina amma kuna ga jaki umar ya ce a shimfiɗa gada don ya wuce lafiya kai ya fada allah ya tambayi umar me yasa baka yi gada ba kana shugaba jaki ya fada ba mutum ba an kula da haƙƙin dabbobi anan ko ba a kula da haƙƙin dabbobi ba an kula da haƙƙin dabba al-imam abu dauda ya rawaito sahihin hadisi wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wata harbiya harbiya ita ce wata tsuntsuwa mai kama da kuciya ko kama da tantabara haka sai ganta tana ta yawo ta rikice sai manzo Allah ya fahimci wannan an kwashe mata ƴaƴa ne ko kwai sai manzo Allah ya ce cikin kuwa ya ɗibo wannan har biya ƴaƴa sai wani sahabi ya ce ni ne ya ce mayar mata da abinta aka mayar mata hankalinta ya kwanta akwai tausayawa dabbobi a addinin musulunci ko babu akwai sallah annabi zai kabbarta yana so ya tsawaita karatu in ya ji yaro na kuka sai ya yanke karatun sai ya sallama ya ce saboda na ji yaro yana kuka ina tausayawa uwar shi tana jin zafi ɗanta na kuka ba yadda za ta yi shine sai annabi ya marmaza ya idar da sallah tare da yana jin daɗin sallah amma sai ya yanke sallah yayi a takaice saboda a sallami uwar ta je ta lallashi ɗanta duk wannan na nuna mana yadda addinin musulunci ya kula game da haƙƙin ɗan adam haƙƙin yara haƙƙin marayu haƙƙin kaza haƙƙin kaza amma sai aka fi mu baki kawai saboda an kafa BBC World an kafa CNN an kafa kaza an kafa kaza an kafa kaza sai aka fi mu baki sai aka waye gari an yi defeating din mu through the media an ci mu da yaki ta hanyar media yau kafirai su suke tabbajud suna da red cross suna da amnesty international suna da kaza suna da kaza da an ce za a yi kaza a ce lauyoyi za su kwace wancan yanci lauyoyi za su kwace wani yanci ina addinin musulunci ba da yanci nan ne yanci yake ba to Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ce rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi Allah ya taimake mu kamar yadda muka kawo cewa lafazin da yace inna Allah katabal ihsana ko kalmar kataba a qur'ani da sunna takan zo da ma'anar kataba ai Allah ya farlanta kamar yadda yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah wajiba ce akan mu'minai mawqutan sai ce kitaban an farlanta ta mawqutan bayan sallar wajibi ce to kuma yin ta akan lokaci ma wajibi ne ina fatar an gane sannan yake kutiba alaikumus siyamu an farlanta muku azumi kutiba alaikumul qitalu an farlanta muku yaƙi kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli to kataba anan Allah ya wajabta akan shi ya tabbatar wa da kanshi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أغني أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أنا فاتر أنغاني وجبتاوا تبتروا rattabawa duk yana ɗaukar ma'anar wannan insha Allah Allah ya taimaka to sai malam ya ce wal ihsanu fi qatl ma yajuzu qatluhu min an-nasi wad-dawab izhaq nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaluha wa arjaha min ghairi ziyadatin fi ta'dib kyautatawa da aka ce wajen kashe abin da ya halatta a kashe shi na daga mutane ko dabbobi me ake nufi da wannan kyautatawa shine kokarin fitar da ran wannan abu ta fuska mafi sauri da sauki kuma fuskar da ake tsammanin ita ce za ta fi sauƙaƙewa wajen azabtarwa babu yadda za a kashe mutum kansu ya ji zafi babu yadda za a yanka dabba sai ta ji zafi amma an san akwai techniques akwai 'yan hanyoyi da ake bi wanda zafin zai yi sauki ko to sai abu irin wannan kamar yadda likitan ya ɗauko ɗanyen allura ya soka maka yaya za ka ji ta a jika amma zai ga an dan shafa wani magani an dan yi wasu yan da barbaro da barbaro haka sai ka ji kamar an taba ka ne kawai shikenan ta shiga ai an yi maka ihsani ko amma likita ya dauko dan ya allura ya kafa maka haka sai kai tsalle ka iyo saboda babu ihsani a ciki Allah ya taimaka to anan malam ya yi sharhin hadisin ya tattauna matsaloli masu dama waɗanda muke son mu dan bi kaɗan daga ciki yace wa'alam أن القتل المباح يقع على وجهين ba shari'ar musulunci ta ce Allah ya wajabta kyautatawa ba in kisa baya a kyautata to kisa da ya halatta yana zuwa ta fuska biyu ne ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin kisasun akwai kisan kai na ramuwa kisan kai na ramuwa ka kashe ne kai ma za a kashe ka annafsu bin nafs an fahimta to kun ga wannan shari'a ta yarda da irin wannan kisan kan saboda ka kashe kai ma za a yi maka wannan ita ce shari'ar Allah yahudu da nasara su suka zo suka kawo mana shari'ar kafirci cewa to wannan ya kashe shi kuma za a kashe shi to shi wanda ya kashe wannan da ya kisan shi ma ai yayi kisan kai kenan sai a kashe shi sai mu ce kai ciyo ba ku iya jurisprudence din ba ashe ilimin usulul fiqi da suke cewa suna yi a cikin civil law a cikin common law a cikin law of equity a cikin law of menene ashe ma ba su iya applying theory din daidai ba ai shi wannan da ya kisan kai kisan kai ne na individual wane ne ya kashe wani shi kuma wane sai gwamnati ta ce to a kashe shi to yanzu wannan da ya zo ya kashe wannan da ya kisan kai ba mutum ne ya kashe wannan ba yanzu wannan gwamnati ce ta kashe shi fiyorin daban-daban ne ai Allah ya sa kun fahimta sai za muke buƙatar matasa suna ɗaukar zafi a kada a je a karanta lo menene hukuncin aikin lauya ku je ku yi karatu jama'a ilimi ba shirme ba ne ku je ku ga abin da ke cikin ilimi in ba ku karanta ba ya za ku iya challenging ɗinsu duk waɗannan shirman nasu sai da muka bugun karanta common law civil law law of equity wane ne duk wannan hayaniya ce za ka ga duk ilimin usulul fiqhin da suke fama da shi bai kai ɗaya bisa goman ilimin usulul fiqhin da musulunci ya zo da shi ba amma sai a ce mutum ya je ya zama lauya ya karanta jurisprudence ya karanta kaza da haka ne suka bi gashi nan wannan theory suka kasa applying din shi da suka kasa shi ne sai suka ce dan haka zalunci ne in wani ya kashe wani a kashe shi domin in an kashe shi saboda ya yi kisan kai to shi kuma wannan da ya kisan da aka ce ya kashe wannan to ai shi ma ya yi kisan kai kenan gwamnati ba za ta sa dogari ko soja ya kashe wannan ba sai a ce to ai shi ma wannan yake kisa sai a ce a ai wannan governmental representation ne wakilci ne na gwamnati gwamnati ce ce kisan gwamnati ko ita tana nan ne don ta zaunar da al'umma lafiya don haka Allah yake cewa walakun fil qisasi hayatu in ana ramuwa wajen laifi to za a rayu in na san ina kashe ka za a kashe ni zan kashe ka zan rabu da kai in na rabu da kai ka zauna lafiya in zauna lafiya ba an zauna lafiya ba to amma wannan ya kashe wannan za a ɗauko lauya a yi lauyoyi a yi turanci a yi hayaniya a karkatar da magana shikenan sai ka bar kashe mutum sai a cika takarda da surutu shikenan a ja abin nan justice delay justice delay is justice denied duk bayan turancin da suke maki nan sai ta bata wa mutane addinin musulunci Allah ya kiyaye sai ma ya ce fala ya juzu tamsilu fihi a bil muqtas minhu idan mutum yayi kisan kai sai aka zo za a kashe shi ko ya halatta shi wanda za a kashe din a yi mishi musula wane ya samu wane ya filla kanshi idan aka zo ya kamata a fara cin zalin wannan tukuna a daddatsa shi a daddatsa shi sannan a kashe shi sai mala ya ce haka bai halatta ba bal yuqtalu kama qatala za a kashe shi ne ta irin hanyar da ya kisan kan fa in kana qad masala bil maqtuli fa hal yumassalu bihi kama fa'ala am la yuqtalu illa bis sayfi idan wani ya zo kashe wani sai da ya wulakanta shi tukuna ya kacaccala naman shi sannan ya kashe shi to in aka zo za a kashe wannan a tsarin doka na hukuma shi shi ma sai an kacaccala naman shi sannan a kashe shi ko kuwa malam yace fihi qawlani mashhurani lil ulama malamai sun yi maganganu guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi annahu yuf'alu kama fa'ala za a yi mishi kamar yadda yayi وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه wasu malamai suka ce in aka zo kisan kai ga wanda ya kisa kuma ya tozarta wanda ya kashe to shi ma za a tozarta shi sannan wa huwa qawlu malik wa shafi'i wa ahmad fil mashhur anhu imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbali a cikin maganar da ta fi shahara daga gare shi suka ce haka za a yi yadda yayin kisan haka za a yi mishi to me dalilin su sai malam yace wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an anas daga anas qala anas yace kharajat jariyatun alaiha awdahun bil madina wata baiwa ta fito tana dauke da faranti a kanta tana dauke da gold zinare a kanta faramaha yahudiyun bi hajarin sai wani bayahudi ya ganta sai ya jefe ta da dutse فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق sai aka zo da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin ya fasa mata kai har jini ya zuba cikin kwakwalwarta ya zan ba ta iya magana sai aka je aka zo da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da ita fulanun qatalaki wani ne ya kashe ki sai aka fara kiran sunan mutanen da ake zato su za su yi irin wannan aiki tunda ba ta iya magana amma ga rai ana gani idanuwanta na juyawa amma an tabbatar yanzu kan jini ya haɗu da kwakwalwa mutuwa za ta amma an yi magana da ita za ta iya ba da ansa da nuni da kako da hannu to yanzu sai kaga inda alƙalanci yake aiki kenan sai annabi ya ce wane ne sai a rinka tunanin suwaye 'yan iskan anguwa 'yan daba 'yan sara suka wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayarta farafa'at ra'asaha sai ta daga kanta sai ta girgiza kansa ita girgiza kanta wato ta ce a'a fa qala laha fi salisa annabi ma yace wane ne sai ta ce a'a to a na uku da yace fulanun qatalaki wane ne fa khafadat ra'asaha sai ta sauke kanta haka eh kenan eh to yanzu in ka tafi kana karanta ilimin alƙalanci za a ce maka da me ake magana ba da baki kadai ake magana ba ana magana da baki ana magana da hannu ana magana da gira ana magana da ka a da aisha ta bada labarin cewa sa'ad da rana ta yi kusufi sai suka tsaya suna sallah a ɗaki da ta tsaya tana sallah a ɗaki sai yayarta asma'u ta zo ta ce a lafiya na ga mazaje na sallah da hantsi haka ba sallah asuba ba sallah azhar ba karfe tara na safe karfe goma wata irin sallah ce wannan ba azhar ba ba abin nan ko dai aya ce rana ce ta husufi sai aisha ta daga kai haka sai ta nuna me kenan eh kenan to da wannan sai malamai suka ce da a ce mutum zai zan yana sallah sai ka zo kai mishi magana cewa wane wai ka saki matakka sai ya daga kanshi sai ya haka me kenan ya ce eh kenan shikenan in ka je kotu zaka ba da shaida sai ka ce ya ce ya sake ta to in aka zo ana bincike in yana musu ne yaya aka ya ce sai ka ce yana sallah na tambaye shi ya daga kai yana nuni zuwa ga eh da haka alkalai suke zartar da hukuncin saki ko ciniki da kurma ko daidai yayi kurma ba yana ciniki da sai da sai ba ba kaga da kane da hannu da gira ina fata an gane Allah ya taimaka ala haddi kauli sha'iri asharat bi tarfi al-ayn khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami fa aykantu anna tarafa qad qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habib al-mutayyib wai saurayi ne yake son budurwa ita ma tana son shi amma iyayenta ba sa son shi ana cikin yi mata faɗa ke kar mu sake ganin ki da yaron nan shi kuma gogon sai gashi ya zo taɗi ma to yanzu kun ga za ta haɗa abubuwa biyu kenan iyayenta su ne mata faɗa a kan shi ba ta so ta nuna iyayenta ta ƙiji ko amma kuma da saurayi ya zo shi kuma ba ta so ta nuna mishi ƙiyayyarta to tana son ta jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kada ta ɓatawa saurayi rai kada kuma ta ɓata iyayenta rai ane mata faɗan ba ta mishi maraba da baki ba amma gogon shi ne yake cewa a sharar bi tarafil aini sai ta nuni da gefen idanta khifata ahliha saboda tana jin tsoron iyayenta isharata mahzunin amma cikin ɓacin rai ta yi mini nunin yace walam ta takallami ba ta magana da baki ba fa'aikantu shi gogon yace sai na tabbatar da anna tarafa kad qala marhaban idan nata ya ce mini maraba fa ahlan wa sahlan barka da zuwa bil habibil mutayyami masoyi abun nema wai duk abin da idan ya faɗi yake fasara to kaga ana magana da gira kenan ina fata an gane to duk irin waɗannan ka tafi kana karatu akan harkar alƙalanci sai an rinka ɗauko irin waɗannan nasoshin ana so ka goge saboda zaka iya samun kanka a wani rikici wata ran kai kadai zaka warware shi gashi annabi ya ce mata wane ne ta ce a wane ne ta ce a wane ne sai ta sunku da kai haka fada'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sa aka kamo shi farudda ra'asahu baina hajaraini sai aka kama shi kamar yadda ya mata aka ce ya samu duwatsu biyu ne ya hada kanta a tsakanin su ya guma kanta haka shi ma annabi da ya sa aka kamo shi sai aka samu duwatsu biyu sai aka gwara kanshi a tsakani haka wa fi riwaya fa akhadha fa ukhidha fa atarafa da aka kamo shi sai ce gaskiya shine wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslimin anna rajulan min al yahudi qatala jariyatan min al ansari ala uliyin laha yarinya ce tana da gwalagwalai sai wani yahudi ya kashe ta saboda waɗannan gwalagwalai summa alqaha fil qalibi sai jefa ta cikin gwalalo abin da ake kira gwalalo shine ganuwar gari katanga da ake wa gari to a kasanta ana yin rami a ciki to ramin da ke jikin katanga shi ke kira gwalalo sai dai jefa ta irin wannan rami wara baka ra'asaha bil hijara ya biya bubbuge kanta da duwatsu fa ukhidha sai aka kama shi fa utiya bihin nabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa amara bihi sai annabi ba da umarni an yurajjama hatta ya mota cewa shi ma a jajjefe shi har sai ya mutu farjima hatta mata sai aka jefe shi har sai da ya mutu to sai su imamu malik suka ce kun ga wannan yadda ya kashe ta da dutse haka aka kashe shi ko to sai suka ce to duk mutumin da ya kisan kai inda bindiga yayi a kirji ya harba ko a kashi ma da bindiga za a yi mai a kirji ko a ka idan da wuka ne shi ma da wuka inda takobi ne da takobi kun ji hujjar su imam malik ina fatar mun gane wal qawlu sani magana ta biyu suka ce la qawda illa bis sayfi in mutum ya kisan kai ba a ramuwa sai dai da takobi kawai suka ce takobi za a amfani da ita wa huwa qawlu sauri wa abi hanifa radiyallahu anhu al-imam sufyan sauri da abu hanifa haka suka faɗi wa riwayatun an ahmad a wata riwaya wadda ba mashhuriya ba daga ahmad to ta faɗi haka wa an ahmada riwayatun salisa ahmad kuma yana da wata riwaya ta uku yace yuf'alu bihi kama fa'ala za a yi mishi kamar yadda yayi illa an ya kuna harrakahu bin nari kun ji kuma imamu ahmad shi yasa kana bin malaman fiqhun nan zaka ɗibi ɗimbin ilimi na fiqh kuma zaka goge game da shari'ar musulunci imamu ahmad ya ce a cikin maganar shi ta uku yadda ya kashe din haka za a kashe shi sai dai in ya kona wannan da wuta ne to sai imamu ahmad ya ce ba za a kona shi ba au musila bihi ko kuma ya kacaccala naman wanda ya kashe sai yuqtalu bisayfi sai a kashe shi da takobi linnahya anil musla saboda annabi ya hana ayi musla ya hana a wulakanta naman mutum wa anit tahriki bin nari kuma annabi ya hana a kona mutum da wuta wato ko da shi yayi da wuta din to ba za a yi mai da wuta ba naqalahu anhu al-afram almajirin shi al-imamu afram shi ya dauko wannan sai ce law musila bihi law musila bihi thumma qutilahu mislu an quti'a atrafuhu thumma لو مثل به ثم قتله مثل مثل أن قطع أطرافه ثم قتله فهل يكتفي بقتله أم يصنع به كما صنع فيقطع أطرافه ثم يقتل على قولين كما وتمغنا ya zo kisan kai sai biyar daddatse kafafu da hannayen mutum shin aka zo kashe shi za a daddatse kafafuwan shi da hannayen shi ko kuwa ba za a daddatse ba maganganun duk ire-iren waɗancan ne anan kuma hadisin kabilar wasu ukul da uraina wasu mutane ne suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce wai sun musulunta ashe yaudara suka zo yi ce sun musulunta kwana biyu sai zazzabi ya kama su saboda yanayin madina bai karbe su ba da mashashara ta kama su sai annabi ya ce a kai su inda ake kiwon raƙuman zakka su je su sha nono su sha fitsarin raƙumi sai su warke da suka sha nono suka sha fitsari raƙumi suka warke kuma sai suka kama mai kiwon sai suka kashe shi suka daddatse hannayen shi da kafafuwan shi suka kawo kibiya suka caccokale idanuwan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aje a kamo su da ita hukumar yan sanda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana aiki kafin la'asar an kawo su da aka kawo su annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka daddatse musu kafafuwa da hannu aka sa kibiya su ma aka caccokala idansu kamar yadda su ma suka yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai malam yake cewa wa aksarul ulama'i ala karahati tahriki bin nari hatta lil hawami mafi yawancin malamai suka ce in har wani ya kona wani da wuta to shi ba za a kona shi ba saboda shari'ar musulunci ta hana dalili akan haka sayyidina ali ne wata matsala ta faru aka samu wasu mutane suka ce wai aliyu allah ne wai aliyu allah ne sayyidina ali ya ce a'a wannan kuskure ne ba daidai bane suka matsa da suka matsa sai ya haƙa rami ya kunna wuta ya kira wani almajirin shi mai suna kambar ya ce ya taya shi su rinka saka su a ciki a kamo mutum kai eh ka yarda allah guda ɗaya ne bai abin bauta ya ce a'a aliyu ne allah in ya ce sai aliyu ya ɗauke shi ya jefa a wuta shi ne yake cewa walan mara aitul amra amra munakkaran ajajtu nari wa da'autu qabbara da naga al'amarin su yayi muni sai na kunna wuta na kira kambar muka ta zuba su to da abdullahi dan abbas ya ji labari yana ƙasar basra sai ya ce kai ce sayyidina ali yayi kuskure yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba bada doka cewa wana da ya ridda in kun je makka kun same shi ku kona shi da wuta har sun tafi sai ce ku dawo ya ce babu wanda yake azaba da wuta sai wanda ya halitta in kun je ku kashe shi kawai sai ce to kaga anan annabi ya hana a yi kisan kai ta hanyar konawa ya ce to kuskuren da sayyidina ali yake nan ya ce inda ni ne da ba zan kona su ba sai dai in kashe su kawai wannan hadisi yana cikin bukhari na biyu a cikin bukhari har wa yau wani annabi ya zauna yana shan inuwa sai wata tururuwa sai ta zo ta cije shi da ya ji zafi sai ya gansa sun jeru haka sun yi layi sai ya ɗibo karanziri sai ya zuba musu gaba ɗaya sai ya kunna musu wuta sai Allah ya mai wahayi ya ce dan me za ka yi azaba da wuta kuma me yasa ba za ka kashe wadda ta cije ka ba kadai to sai mafi yawancin malamai suka ce to bai halatta a yi amfani da wuta ko da wajen ƙona dabbobi ba shi yasa ƙona daji da ake jama'a ba halal bane bai halatta saboda wani kwaran za a je a ƙona shi sannan a kimiyyance kuma sun ce ana kashe sinadarin kasa to Allah ya kiyaye sannan malam yace wa qad sabata anna nabi sallallahu alaihi wasallama annahu naha an sabril baha'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a tsare dabba ta mutu saboda yunwa annabi ya hana wannan ayin ba manta ba akwai hadisin mage ko annabi sallallahu alaihi wasallama yace an shigar da shi aljanna ya ga aljanna an shigar da shi wuta ya ga wuta ya ce sai ya ga wata mata sallah ike musu ta husufi jama'a rana ta yi husufi annabi yana sallah sai sahabbai suka ga ya matso baya haka da aka idan da sallah suka ce lafiya ya ce ai wuta aka nuna mini sai na ga wata mace a cikin gidan wuta mage kulya tana yakushinta haka sai na ce wannan mai ta yi aka ce ai tana kiwon kulya ne sai ta kama ta ta kulle ta ta hana ta abinci har sai da ta mutu da yunwa bata ba ta abinci ba bata sake ta kuma ta je ta ci rabanta ba shi yasa ko da dabba ta maka laifi mummunan kuskure ne kace zaka kulle ta ta mutu saboda yunwa in kai haka kayi zalunci ba kyau Allah ya taimaka وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم la'ana man fa'ala hada abdullahi dan umar ya wuce ya ga wasu mutane sun kama kaza sun mai da ita ita ce karan bara target suna koyan harbi a kanta an ɗaure ta kowa yana saiti yana harbinta abdullahi dan umar ya ce wa ya aikata haka manzon Allah ya la'anci duk wanda ya aikata haka saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a ɗauki target a mai da abin da yake da rai ya zama target ina fata an gane in ana koyan harbi jama'a a ce a samu wani jaki a aje shi a koyi harbi a kan shi bai halatta ba sai a samu wani katako a sa amma a ce a samu jaki ko wani tsuntsu wannan bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun ga duk wannan yana daga cikin tausayi da shari'a ta zo da shi ko saboda haka jama'a sai mu kiyaye wannan ko ya zan mutum ya yi laifi wanda za a kashe shi ko kuma yanzu kafiri ne aka ce a je a yaƙi kafirai shari'ar musulunci ta hana a ce a je a tsare su a kunna wuta a ƙona garin su gaba ɗaya musulunci bai yarda da wannan ko kuma a ce a yi musu musula an hana yin musula a ce an kashe shi kuma a bi a daddatsa shi ko kamar yadda aka yi wa sayyidina hamza a fasa kirjin shi a ciro hantar shi a tauna a furza mishi duk shari'a ba ta yarda da wannan ba kisa aka ce a kashe shi kenan kawai Allah ya kiyaye الحديث الثامن عشر to yanzu a ƙarƙashin nan wata matsala ba ta taso jama'a ina hukuncin ƙunar bakin wake kenan suicide attack suicide bomb mutum ne yake so ya kashe wasu sai ya rasa yadda zai sai ya je zuba rigar wuta a jikin shi bama bamai sai ya je ya fara kashe kanshi sannan ya kashe wasu ko wannan ya halatta malaman musulunci sun yi saɓani maganganu da dama wasu kai tsaye suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba wasu suka ce idan shugaban musulmi na yaƙi ne ya bashi dokar ya yi haka sai ya yi wasu kuma suka ce ya halatta ne kaɗai in an shiga halin ba wata hanya da musulmi za su bi su yi yaƙi sai wannan hanya to anan ya halatta amma in har akwai wata hanya to haramun ne musulmi ya irin wannan ƙunar baƙin wake da ake yi amma yanzu kamar 'ya'yan filistin ɗin nan sun rasa hanyar da za su bi mutum ya je ya saka rigar wuta ya je ya fashe ya fasa kowa duka a rikita gaba ɗaya a tafi gaban Allah Allah ya yi hukunci to wannan kuma ka mutum da kanshi ko ya kare kanshi ko ya yi yaƙi to bai halatta ya haka ba akwai cikakkiyar lacca da ne wajen awa hudu akan wannan takenta shine kunar bakin wake suicide attack suicide bomb saboda bakin wake sunan wani bawa ne na sarkin wani gari a kasar hausa a wancan lokaci aka ce sarkin shi yana zalunta shi kaza kaza da zalunci ya mishi yawa ana daukan katako sarki ya hau shi kuma ya dauka ran nan sai je kunna wuta da ya ɗauki sarki kawai sai je suka faɗa wutar da shi da sarkin suka ƙone gaba da ya sake cewa ƙunar bakin wake bakin waken ba wake da ake ci ba wani bawa ne baki kirin mummuna shine sunan shi ne bakin waken Allah ya kiyaye الحديث الثامن عشر حديث نبوة شاتكوس عن أبي ذر لدى أبو ذر جندب بن جنادة جندب بن جنادة أنا ببن صحابي يا جماعة أنا daga cikin bayan Allah mutanen kirki in labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makiwaci ne a daji da shi da dan uwan shi sai suka yi shawara to bari ya zo ya ji labarin wannan bakurai shi ya ce shi annabi ne sai ya kunso kayan shi ya zo sai ya zaman shi a ka'aba in ka iya jin labari wani lokacin ba sai ka tambaya ba zuwa za ka ka zauna kawai ka kasa kunni sai ya zaman shi a ka'aba yana jin a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza shi dai bai ce kowa komai ba da dare sai sai na ali ya gan shi ya ce ka annan rajula garibun mutumin nan kamar bako sai abu zarra ya ce haka abin yake ni bako ne ya ce kuma kamar baka san kowa ba kamar baka da inda zaka kwana kamar kaza kaza haka ce to zo mu je in baka wurin kwana sai da suka yi kwana uku sai ya ce wai kai ne ke tafa da kai ne ya ce na ji labarin wani ba ne ya ce shi annabi ne shi ne na zo in ji gaskiyar al'amarin sai aliyu ya ce yau ai kaya tsinke gindin ka ba ai ni dan gida ne kaji kaji kaji to sai abu zarri aka kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya musulunta To amma sai ya ce bari ya je gwada addinin ya gani su kabilar su banu zarri abu zarri kabilu ne wanda yake kowa san su mafaɗata ne ba su da haƙuri sai ce bari ya gwada musuluncin akwai wasa wasa ne ko da gaske ne sai je ya tsaya gaban manyan kafiran maka sai kalmar shahada da ya kalmar shahada suka haushi da duka shine sayyidina ali yake cewa kun kaɗe ya ku larabawa kuke dukan kabilar mudarawa sannan gobe ku ce za ku wuce ta garin su kasuwanci za ku haɗu da su ne to abu zarri da ya ga a wannan addinin in ka zo ka faɗi kalmar shahada za a dake ka to addinin gaskiya ne yanke addinin gam da gam to malami ne economics malami ne wanda yake da ilimin tattali dalilin da yasa aka sa mai abu zarri din kenan abin da ake nufi da zar halittu yan ƙanana kiyasai ƙanana aka ce wani irin bayanai yake ƙoƙarin fitarwa game da yadda suke lahira aiki sikeli na duniya idan abu ya zama very shallow baya iya nunawa sikelin duniya in abu bai da nauyi baya iya nunawa yanzu misali sikelin da ake auna nama in gaje ka tofa yawo a kai zai yi ƙasa to abu zarri sai ya wani wani irin bincike sai ya ɗauko waina sai ya ɗora a kan sikeli sai ta nuna nauyi kaza sai ya rubuta sai ya ɗauko waɗannan ƙananan ƙwari sai suka ci wannan waina suna cikin ci kuma sai ya ɗauko sai ya ɗora a kan sikelin sai ga har yanzu sikelin bai nuna komai ba ga ƙwarin kuma suna kai sai ya ce kun ga sikelin duniya maƙaryaci ya ce in sikelin lahira ne sai Allah ya bayyana sai ya karanta waccan aya wa in kana misqala a habbatin ko min khardalin ataina biha ko da kwaya ce ta zarra komai kankanta abu sai Allah ya zo da ita ya gwada ta to mutum ne wanda yake da ilimi na kididdiga kwarai da gaske abu zarri shi yasa ake ce mishi abu zarri din sunan shi jundub ibn junadata jundub me ma'ana jundub me jundub eh a jundub babe fara namiji fara namiji wadi abdurrahman da kuma baban abdurrahman mu'adh bin jabal wato mu'adh dan jabal radiyallahu anhu anhu ma Allah ya kara musu yarda su biyu suka rawaito wannan hadisi suka ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah yace ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake a fili kake a ɓoye kake a cikin jama'a ne kai kaɗai ne a gari ne a daji ne ka ji tsoron Allah a duk inda kake kun ga bambancin musulunci da sauran addinai musulunci ana haɗa ka da Allah ne a ko ina kake duk inda kake ka san kana tare da Allah ba kai kaɗai bane to ka ji tsoron Allah a duk inda kake sannan wa atbi'i sayyi'atal hasanata bisan da ka aikata mummunan abu to sai kuma ka aikata kyakkyawa ya biyo bayan wannan mummuna tamhuha sai ya zama ya share wannan ainihin mummuna din kana yin ashar sai ka ɗauka zilla ce kaucewa ce shedan ne innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru kayi ashar sai ka tuna ka ce a'udhu billahi astaghfirullah kaga kayi mugun aiki ko sai ka biyo kyakkyawa sai ka share wannan to amma wani me yasa kake a sharkace an yi kuma kun ci kaza a uzu billahi abiya rikice kuma ke ina fata an gane wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sannan ka yi mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a ka yi wa mutane fara'a ka yi musu magana mai daɗi ka sakan musu fuska ka yi mu'amala da su cikin mutunci ka mutunta mutane rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala shi tirmidhi yace hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wa fi ba'din nusakhi wannan wurin yana wa mutane da yawa wahala a arba'una hadis me ake nufi da wa fi ba'din nusakhi sai tirmidhi yace hasanun sahihun a cikin wasu bugu ko a cikin wani bugu na tirmidhi sai yace hasanun sahih abin da yake faruwa idan malami ya rubuta littafi yakan baiwa ɗaliban shi sai su kwafe in suka kwafe sai kuma su zo yana karantar da su to me yiwa yana karantar da wani ɗalibin sai ɗalibin ya karanta ya ce nan ka ce hadisun hasan sai malam ya ce ka ƙara da sahih to sai ya zama ɗalibai da suka kwafe ba su zo gaban malam sun karanta ba kun ga duk bugunsu zai zama cewa hasanun kenan wannan ku da ya zo gaban malam fa an ƙara da sahih to in aka je gaba ɗaya tsawon lokaci aka gwada na wannan da na wannan sai a ga na wannan hasanin na wannan hasanin sahih shi ne malam yake cewa tirmidhi ya ce wannan hadisi hasanun ne amma a wani bugu a wani kofi a wani edition na tirmidhi sai aka ga hasanun sahihun to kana son gane waɗannan nusakh na al-imam tirmidhi ka samu ta haƙiƙi da sharhin tirmidhi wanda a sheikh ahmad shakir yayi duk da ya fara juz'i ɗaya biyu sai Allah ya mai rasuwa in kana da wannan tirmidhin na Ahmad Shakir zaka ga irin wannan sai ka ga yana sauke lamba a ƙasa ya ce a cikin bugu ha a cikin bugun da yawa suna da ha ko a cikin nuska mim an ce kaza an ce kaza an ce kaza yana faruwa ne sakamakon yawan bugu na littafi sai wannan nuska ta zo da kaza wannan nuska ta zo da kaza wani wuri kaga an ce durra wani wuri a ce burra ko zarra yana faruwa irin haka to wannan hadisi hadisi ne ingantacce ita ce ingantacciyar magana kamar yadda shi al'imamu turmizi ya faɗi a cikin wannan nuska ɗin ke me hadisin yake karantar da mu jama'a hadisin nan yana karantar da mu ne kyakkyawar ɗabi'a domin ku ji abin da farkon hadisin yake cewa ka ji tsoron Allah duk inda kake kai ma'aikacin gwamnati da ya zama kai oga ne a wurin to ka ji tsoron Allah za a ce an ci kuɗi kaza a je a ƙara zero ko a rage zero a je a ƙona takarda ko a ce kwamfuta ce a je a yi deleting a je a yi formatting hard disk a je a yi kaza duk waɗannan abubuwan ƙarya ne fa duk abin da aka riga aka yi mala'iku sun riga sun rubuta ranar alkiyama kuma za a zo maka da shi a rubuce to yanzu don Allah me ya kamata a wa'azantar da ma'aikatan gwamnati kar su yi rashin gaskiya kenan a wa'azantar da su Allah kawai a ce su ji tsoron Allah matan aure matarka tana gida ka tafi ofis ka tafi kasuwa ka tafi gona ka yi tafiya me za ka haɗa ta da shi wanda za ka samu yaƙinin ta tsaya a kai sai Allah amma in ka sa matarka da 'ya'yanka kai suke jin tsoro ba ka tsoratar da su Allah in babu kai a gidan sai su ta shegantakar su idan ka dawo fa sai kowa ya natsu ya rike tarbi a hannu eh ka ɗauka zikiri ake taya a gidanka nan ko kawai hausa drama ake kallo da aka ji ka taho ne aka ɗau tarbi kaga ba Allah a zuciyarsu kai kai suke jin tsoro Allah madaukakin sarki ya kiyaye to anan ma sayyidina Umar dan Abdul Aziz yake faɗin wata magana yake cewa laisa taqwallahi bi siyamin nahari wala bi qiyamil layli والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خيره يتي أي باوروني أزمي كوانا صلى بانا نزولا الله كريبا ko kuma cuɗawa ga azumi ga kwana sallah ya ce tsoron Allah shine ka bar abin da Allah ya ce ka bari ka yi abin da Allah ya ce dole ka yi to duk abin da ya biyo baya kuma na nafilfili to wannan alheri ne ya karu akan alheri ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka jama'a mu tsoraci Allah a duk inda muke Allah madaukakin sarki da nassin Qur'ani cewa yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati mu ji tsoron Allah iyakacin jin tsoron Allah Allah ya taimake mu al-Imam Shafi'i yace a azzul ashiya salasa abubuwa guda uku sun fi komai wahala aljudu min qillatin kyauta a halin kana da karancin kuɗi wal wara'u fi khalwa da kuma taka tsantsan a halin kai kadai ne ba kowa tare da kai wa kalimatul haqqi inda man yurja aw yukhaf da kuma faɗin gaskiya a wurin wanda ake fatan zai bayar da kaza ko kuma ake jin tsoron zai hana ainihin kaza ina fata an gane haka bismillah mala yace wa min a'jabi ma ruwiya fi hadha ma ruwiya an abi ja'far bin sa'ih qala kana habibu abu muhammadin tajiran يكري الدراهم فمر ذات يوم بصبيان وهم يلعبون wato wata magana ce malam yake jan hankalinmu a nan ita ce idan kana da tsoron Allah a ciki da waje Allah zai rufa maka asiri ciki da waje idan ku zan tsoron Allahnka a waje ne amma a ciki in ka koma kai kadai baka tsoron Allah sai Allah ya nuna wa mutane haƙiƙanin yadda kake kun san akwai mutanen da yake a waje haka za a gan su salihai ne masu tsoron Allah to sai ka ɗauke su salihai masu tsoron Allah amma a cikin zuciyarsu in sun koma su kaɗai fa sun fi kowa saɓon Allah ko to Allah ba zai kyale su ba sai ya tona asirinsu menene dalili akan haka sai ya ce wani abun mamaki wani babban ɗan kasuwa mai suna Abu Ja'far yana ba da kuɗi ne bashi yake bayarwa amma da riba zai baka dubu ɗari cewa za ka zo da riba famar raba ta yawon bisibiyanin wata ran sai wuce yara fa idza hum yal'abuna suna wasa fa qala ba'dhum li ba'd sai yaran suka ce wa junan su qad jaa akilur riba maci riba ya zo ku kauce ku bashi wuri kaga cin riban nan da yake shi kadai yake a shagon shi amma kaga yan kananan yara a dandalin wasa sun sani Allah ya tona asirin shi amma a zahiri gashi kamar salihi fana kasa ra'asahu sai durƙusar da kanshi wa kala ya rab yace ya Allah afshaita sirri ila sibyan yanzu ka tona asiri na har yara sun gane ni mace riba ne faraja afa jama'a malahu kullahu sai koma ya tattara dukiyar shi gaba daya wa kala ya rab inni asirun yace ya Allah yanzu na zama bawa gani a daure wa inni qad ishtaraitu nafsi minka bi hadha al-mal wannan dukiya ga tananta wace amma ni yanzu ɗauraren bawa ne ina neman in fanshi kaina a wurinka da wannan dukiya fa a atikni ya Allah ka yanta ni falamma asbaha da yawa ya gari tasaddaqa bil mali kullihi sai ya dauki dukiya ta shi gaba daya da ribar da ribar da uwar kudin gaba daya daka da waje yi bayar sadaka wa akhadha fil ibada sai ya koma yana ta ibada thumma marra bata yawmin bi ulaika subyan yazo wucewa wata rana waɗannan yara suna wasa falamma ra'auhu da yaran suka ganshi qala ba'dhum li ba'd sai yaran suka ce uskutu yara ku yi shiru faqad jaa habibun al-abid ga habibu nan ya zo bawan Allah mai ibada kaga wannan ibada ma sai da Allah ya kai ta labarin fabaka sai ya fashe da kuka wa kala yace ya rab ya Allah ya ubangiji anta tazimmu marratan wa tahmidu marra wata ranka zargi wata ranka yi godiya wa kulluhu min indik diddai daga gare ka ne gaba daya ma'ana wata ran ka saka ni a zargi wata ran ka saka ni cikin yabo to duk daga gare ka ne abinda wannan magana tamu take ishara jama'a wa'azi ne akan wallahi duk wanda ya san yana wani zunubi a ɓoye wallahi ya bari Allah zai kwashe mai alfarma da daraja zunubi shi'umi ne jama'a in har kana yin zunubi a ɓoye Allah ba zai bari a ga darajar ka ba na sha yi mana misalan nan jama'a dattawa manyan bayan Allah manyan salihai sarakuna 'yan siyasa da suka gabata ba wani karatu ne suka mai yawa ba amma kowa ya tashi yana ganin darajar su da alfarmansu ba rawanin su ba ba carbin su ba amma yanzu ka yi rawani ka sa babban riga a ce kaza a ce kaza duka digirin duniya an baka duk mukamin duniya an baka amma yara masu kwallo ba su ganin ka da daraja yana nuna akwai wani abu da kake wa Allah a boye shi yasa Allah ya kwashe alfarmarka Allah ya kiyaye saboda haka tsoron Allah shine kawai makamin da mutum zai dauka wallahi alazim sai ya zauna lafiya wani mutum yana tafiya aka ce sai kawai sai kalli wata mace shi yana ganin ai ba wanda ke kallon shi ya manta Allah na ganin shi ai saboda kallo sai ya manta garam sai ya doki bango sai fasa kai sai ce in Allah ya so wannan wa'azi ne aya ce ce ba zai wanke ba sai ya ji ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je nuna manzon Allah ya ce ya manzon Allah ka kai na ya fashe ce eh, ina kallon wata mata ne har na je na bugi bango shine manzon Allah ya ce sai ka je kana yin sallolin nafilfili ka je kana yin ayyukan alkhairi shine sai ya ja mishi aya wa aqimis salata tarafayn nahari wa dhulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'ati ka rinka tsaye da sallah gefe wato farkon abin nan gari ya waye da gefen yammaci munanan ayyuka da kake aikatawa kyawawa za su rinka share su yanzu ishara ce akan duk sanda kai wani mummunan aiki to ka rinka aikata kyawawan alherai waɗanda za su rinka shafe maka wannan amma kuma ka a fahimci kuskure jama'a cewa tun da dai akwai yadda ake shafewa bari mutum ya je ya ta yin na munin ya zo yana sadaka a'a ba haka ake nufi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mutumin da ya laifi ya roƙi gafarar Allah da cewa kamar mutumin da kullum yana da korama a kofar ɗakin shi zai yi wanka sau biyar za a ji warin jiki ta tare da wannan mutumi ba za a ji ba haka duk sanda kai laifi in kai istighfari Allah zai gafarta maka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya yafe mana muna ganin saboda yadda halin da ake ciki ga ruwa jama'a kuma gaskiya wasu yan uwa suna tsaye a waje babu daɗi kuma a addu'a nake gani a dan shishigo haka a mamatsalin ko ko ne eh ya fi kam insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka da za mu saurara nan in Allah so karatu za mu sanarwa idan za mu dawo saboda muna da tafiya wa'azi ka zaure insha Allah ta'ala a gobe da ikon Allah yan uwa sun zo ma waɗanda za mu tafi tare da su za mu saurara a nan wani bawan Allah ya rubuto yana roƙon su ɗalibai da ke jarabawa sakandare ta waye sun fara a taya su da addu'a to muna yi muku addu'a Allah ya taimake ku Allah ya sa ku ma ku yi ƙwazo ku san cewa wannan abin da za ku yana daga hanya da za ku iya taimaka a addinin musulunci Allah ya taimake ku ku ci jarabawa na'am to sai wa kuma shikenan ko to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ni salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تملنا بعدهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله